فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس التالي عن التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح wanda babban malami a sheikh ahmad ibn abdullatif azabidi ya ikhtisarin shi daga sahihul jami' na muhammad ibn isma'il al-bukhari wanda malamin da ya ikhtisari ɗaya ne daga cikin malamai na ƙarni na tara ya rasu hijira tana da shekara 893 allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rama za mu ci gaba da karatu a kitabun zakah ƙarshe-ƙarshen kitabun zaka kitab inda yake mana bayani akan zaka hukunce-hukuncenta da kuma farlancinta da duk abin da yake da alaƙa da abin da ya shahi zaka za mu ci gaba da karatu hadithi na 752 yana ƙarƙashin tarjama babu ma yi sakharuju min al-bahari babu ma yi sakharuju min al-bahari baban da zai mana bayanin ma yi sakharuju min al-bahari zakka na hukuncin abin da ake fitarwa ma yi tsakharaju abin da ake fito da shi minar bari daga cikin teku menene hukuncin abin da teku take jefasuwa ko take tunkudawa shin duk abin da teku ta tunkudo shi ma hukuncin shi kamar rikazi ne wanda hukuncin rikazi shine khumsi wa fi rikaz al khums rikaz shine kenan abin da mutum zai tsinta a guraren da suke kuhoi gurin da aka zamna zamanin jahiliya sai mutum ya samu dunkulen dukiya cikin tukunya ko wani abu abin na a ƙasa kaga in har gurin ya zama guri ne kuhoi ne na mutanen da suka zauna na da sun jima da suka zauna kuma ba musulmi ba to wannan kawai kyauta ce Allah ya bashi zai kasa gida biyar ya ba miskinai da mabukata hanyoyin wancan kenan ya sa guda ɗaya a cikin biyar abubuwan da ake fitar ma zakka za mu lura iya da alaƙa da wanda aka sha wahala da wanda ba sha wahala ba yanzu misali rikazi kaga babu wata wahala sai zama kenan khums kamar misali ma'adini abin da aka tono cikin ma'adinai kaga shi ma wani abu ne don kule guda kamar misalin abin da zai zamanto an noma amma kayan noman da ruwan sama aka shayar da shi kaga shi ma dai da akwai rashin wahalar ban ruwa amma akwai wahala shibka da noma da maimai kaga akwai na abu wanda shi bunka ne to shi kuma sai ka kasa gida goma ka bada daya ko da kayan simar ne kamar su dabinon su wannan su ma kenan in ya zama to na ruwan sama ne su ma wannan shine hakkin su sabanin kuma kayan danye kaga abubuwan da suke su kuma kayan gwari su kuma babu zakka a cikin su saboda wani abu ne kayan arasa yanzu zaka ganshi yanzu zai zube duk gabaki daya ya zamanto babu wannan tsare da shi amma wanda an sha wahala an yi ban ruwa an yi ban ruwa ko an tono ruwan an kawo to kaga wannan da akwai wani nau'i na jibin mutum to shi kuma sai dai a kasa gida ashirin a bada daya to haka kuma in muka kalli bangaren dukiya ita ma dai da kwai wanda ana bada zakka da kwai wanda ba a bada kamar kayan kasuwa da mutum yake juyawa kaddara hajar da ake juyawa kaga tana da zakka sabanin wanda ba na juya ba shi kuma kaga za a bada kenan rubu'ul ushir sai an kasa gida 40 a bada daya wannan kuma ya hada likin din kudi ne ya hada kasuwar da ake juya kuma kaga sai zaman to in ma kasuwar da ake juya ce akwai gurgurdan da sai ya kai sannan kuma dole ya shekara ta zagayo musu dabbobi su ma sai aka duba wannan tumakai da awakai sun kai 40 a bada kwaya daya talatin da tara ma ba shida raƙumma biyar ne za a leƙa wata madaidaicin tumkiya ko akuya a bada shanu talatin ne za a ɗauki sanuwa guda ɗaya a bada raƙumma na in buska yi guda ashirin da biyar ba za a bada ba daga jinsinsu kaga duka wannan sauƙi ne na shari'ar musulunci to akwai abubuwan da za ake hutawa daga teku na daga su ma kayan ma'adinai ne misali a ce ambar misali a ce lu'ulu da irin abubuwan da kihaye ko wannan suke kasayar da su kaga to irin wannan kayan masu kima su ma matsayinsu kamar rikazi ne ko kuma dukiya mai yawan da zaka samu a teku wala Allah a can wata duniya jirgin wasu ya zubbuce kaga he teku ta amayo da wata jaka makara da zinariya to ina zaka neme ta kaga wala Allah can wata duniya ce tsakaninka da ita kaga akwai abu wanda yake matsananci ina za ka samu to shi ne mai hukuncin ma ya sa kharuji min al-bahari abinda aka fito da shi daga cikin teku alaikum salam ha eh da su cika su ne in ya zamanto sun cika wannan adadin mutum ya mallake su to kenan da mutum ya mallaka sai hudu musu yawwa kenan inda ya mallaki lissabi ɗinsu suka kai gwargwadon wannan yana da 39 kenan da ɗaya ta hada sau da haka kenan sun kai kimansu na zakka باب ما استخرج من الباري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني اسرائيل wani mutum daga cikin banu isra'il sa'ala ba'da bani isra'ila ya tambayi bangare daga cikin banu isra'ila bi an yuslifahu alfa dinarin ya mushi ramcen dinari dubu wannan ya nuna mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam haddasu an bani isra'ila wala harash kuna iya bada labari irin labarai na banu isra'ila wannan babu laifi kuma za mu ga abubuwan da addinin musulunci ya kawo ba tare da an ya ci karo da abu na shari'ar mu ba to kaga yana zamantawa shar'u man qablana shar'u lana idza lam yukhalif shari'atina matsar bai saba ma shari'ar mu ba to shi ma kamar shari'ar mu ne in Allah sar sai ba labarin kaza daga cikin banu Isra'ila to kaga wannan ba da labarin kamar hukunci ne ake tabbatarwa anna rajulan min bani Isra'ila wani mutum daga banu Isra'ila sa'ala ba'd bani Isra'ila ya tambayi bangare daga banu isra'il bi an yuslifahu alfa dinari ya ramta mai dinari dubu ramce ɗaya ne daga hanyoyi na taimakekeniya wanda Allah subhanahu wataala sanya tsakankanin al'umma junan su da juna shi yasa haramun ne a yi alqarad wanda ya jiru manfa'a ramcen da zai jayo amfani shi ka'idar ramce kawai babe ne na ceto da taimakekeniya al'umma ta musulmi kaunar su da juna da kuma taimakekeniyar su da juna kawai ya zama shine zai gudana wajen bada ramce amma ba zan baka ramce ba ramcen da zai jayo mun amfani misali ko in maka ƙari ciki ko kuma in ce zan ramta maka amma za ka saida mun gidanka zan ramta maka ka je ka siyo dabbobi daga kaza amma ka kani za ka saida maka zan ramta maka kuɗi ka je ka siyo abinci daga guri kaza amma in ka siyo abinci ne zai zama to kenan ka saida ma kaga yanzu cikin kai zan saida ma a matsayin wanda ka ramta mu kuɗin da je na siyo da akwai wani neman jayewa amfani a ciki na ramta maka jika hamsin je ka yi kaza zuwa lokaci kaza to yanzu da na ramta ma ba za ka ringa ɗauko wani abu ba kana bani kafin ka biya ni wannan bashi amma in ka zo biya na ka ji daɗi kamar ihsani wannan da ba ka zo za ka bada jika hamsin ka bada hamsin da biyar Allah saka da alkhairi hal jazaa'ul ihsani illa bil ihsan na ji dadin wannan rance rahimallahu abdan saman idza ba'a wa saman idza ishtara wa saman idza iqtada amma kafin ka biya ni na ramta ma jika sai ka dan dinga bani wani abu in ka je kaso kauye ka zo sai ka dan so wani ciku ko wani dan kwai ko wani abu sai ka biyo ko nono sai ka ba mutum to wannan haramun ne saboda kaga da kwai wacce wannan ne sai zama kamar nau'i ne na riba amma ka zo biya sai ka haɗo ka kama mutum to wannan kuma kenan da ba bayan ka biya shi ai kyauta ta ma yi to kuma sai ji daɗi wanda sai kake mai alheri wannan kuma daban shi ma annan rajulan min bani isra'ila sa'ala ba'd bani isra'ila bi an yusrifahu alf dinar ya ramta mai dinari dubu fa dafa'aha ilayhi sai ramta zuwa gare shi wanda shine zaka ga yanci yahudi suke kokarin sana eh mutai ce a ba yaushe zan dauki bashi ma kawai haka kawai yanzu ɗauki miliyan goma kawai ramta ma haka kurum to me amfani in ne kaza yanzu kaza za ta zama ya za a ɗauki kai ma kawai haka ai an huce da wannan abu dole duk miliyan ɗaya ga ga sakamakonta dukkan zaga amma kawai haka in ɗauki miliyan ɗari in baka haka kawai sujja babu kaza haka in ɗauki kaza to ni kwa kaga tani ya manje wannan kawai babu ne na taimakeke ne a juna ba wani amfanin da zai je farafaha ilaihi sai ya aiko mishi farafaha ilaihi ya meka mai fakharaja fil bahari sai ya fita bakin teku falam yajid markaban bai samu ba jirgin ruwan da zai ba sakon su kaima wancan mutuma alhali ya ramci kudin na ranar alhamishi zan aika maka in gurin masu tahiya alhamishi tana yi da aka yi alkawali ya zo shi bakin ruwa kuma babu jirgin da za a ba da sako a kai shi kaga dole abu ne ya kwana saboda haka falam yajid markaban fa khadha khashaba fa naqaraha sai dauki wani icce sai ya farka ya bude ya fasa cikin fa da khalfi alf dinar sai ya cusa wannan dinarin dubu farama biha fil bahari ya toshe sai jewa cikin teku fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu mutumin da ya ramta min sai fita fa zabil khashaba sai ga icce fa khadha hali ahli sai ɗauko na ice kama iyalin shi don girki wannan ya nuna mana kenan kowane irin abu so ake mai gida kawai tattaro kawo wannan kuma haka ake tun asali kawai aiki don naka ne kai za ka ɗauko duka hidima biyu ce akwai hidimatul zara akwai hidimatul batin hidimatul batin ita ce ta gida ita ce ta mata ya za ta yi shin huda ta dawa abinci ta samu amma kawo abincin samu duk abubuwan da za kawo hidimatul zahir kai kuma wannan aikin ka gani kai kuma wannan aikin ka ne ba zakar ladin shi yasa mutum ya je samu icca fala mana sharaha yana budewa waje da mala sai samu dukiyar gatana haka kissa take cikin kissa kenan yanda Imam al-Bukhari ya ambata ta da kuma yanda wannan mutum daga cikin Banu Isra'il yayi kokarin cika wannan amana da kuma wannan alkawali wanda ya zamanto abin ba da misali wanda kaga cika alkawali ko kuma kiyayewa amana wannan yana daga abin da Allah subhanahu wata'ala yake yaban bayan shi na gari akai sai dai na Abu Hurairah ya ce manzala sallallahu ya ba da labarin cikin banu Isra'ila wani mutum sa'ala ba'd bani Isra'il an yasrifu alf dinar fa qala itini bi shuhada yace zo mun da shaidu wanda ashhaduhum zan sa su shaida ya ce kafa billahi shahida Allah ya isa shine shaida alfati bil kafil yace ka zo mun da mai lamuni kale yace kafa billahi kafila Allah ya isa shi ne wanda yake madogara wanda zai tsaya mana sai ce sadakta fadafa ilaihi ila ajalin musamman sai ba shi zuwa wa'adi abin ambato mutum zai baka ya razina amru idza tadantum bidainin ila ajalin musamman faktubu a zo a zamna a rubuta wana wana na amshi da farin baki na amshi jika kaza wajen wani a lokaci kaza wana wana wana sune shaida a sa hannu ya sa hannu kuma zan maido rana kaza amma kawai yau zai zo sadado gida ya same ka da Allah a ramun miliyan kaza zan je yin kaza a ramun kaza kawai ka dauka gawa kenan ko kuma an sa kawai kilin dukiyar mutane kawai da ka'ida da komi da ake karban kuɗi kawai ne zo gida ya same ka ka dinga dauko kuɗin mutane ta bayan hoge kana ramta mishi ka gani in ga mutu to kace ne kaga kuskure ne wannan dole kai ma'aikaci ne ka'idar da aka sa kawai ta nan ne zaga in ko za ka ɗau kuɗi ta bayan hoke hede ka ba shi launin ko kuma a gaya ma masu kuɗin eh akwai kuɗin ka da kai ajiya baka bukata kuɗi da ruwa amma da kwai wasu wanda su sun gwanince ma kasuwanci wani ya lakanci in ya aka ba shi miliyan ɗari ya yi oda shinkafa zai sai da ta miliyan ɗari da ashirin kuma babu wani kuskure da ake samu ka yarda ɗauka a bashi in miliyan 20 tasa a ciki a raba muku riba tunda kudinka ajiye suke kai baka bukata kudi da ruwa wannan tsakanin ni da kai ne mi namu ta bayan hoge amma in kudin nan sun salwanta dai ka sani kaga wannan shikenan kalan amma ka dauko ta bayan hoge ka bada ka dauko gaba mutun ka ce ai tsakani na ni da kai kaga duk wannan kuskure duk wannan kuskure kuma saba ma wannan abin shine yake shayewa wannan yake nuna mana muhimmancin dukiya a musulunci qiyamul aish shi yasa irin su Abu Ubayd suke da kitabul amwal kitabul amwal ta da wanda aka rubuta dan kula da dukiya haɓaka dukiya kiyayewa dukiya so da qiyamul aish ce dole da ita ce dai zamu zaman to mun rayu har Allah ya ce la tutu sufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyam kar ku dau dukiyoyin da aka sa ko shaki kai wakilai ku dauka ku bai ma wanda suke wawaye kenan muhimmin abu bangaren wannan rubutawa kuskure ne kuma wanda ake samu yawanci duk muna yin irin wannan ka ɗauki kuɗi mai yawa ka ba mutum shi yasa ma tun da ba abu doka Allah ba ya Allah kwashi albarka wani kuma kana ramta mai amshi miliyan gudan ka je ka kai kawai daga nan ma sai ya ji an kumshe mai kaji guda biyar a takarda inda kwai wani abin da masu shi ta ɗora mai ya biya sai wani leshi da wasu abubuwan shi tuni shi ya kuɗin ce ya ma nan miliyan ɗin rotsin jika hamsin kaga sannan to kaga tsantsiri ita wannan mai ya rotsa mata jika hamsin to wannan jika hamsin din me za su dan Allah a maida ta jiho matsala inda ta shi in ya ce ma zai je kasuwar ƙauye ya yo kasuwai to he ya so karwata sai ya so ciku ya so kaza duk ya yi rotsi in ya ce zai je Kano to duk sai ya zigaggen sai ya rotsin jika hamsin kaga dama kawai dan ya cinye ma ne ko dama a kwallo shi ya lissawa to yanzu in na ci kuɗin nan waiwa ne zai kulle ni yadda muke da shi dama ya yi tunanin wannan kenan ma ce kaga shi kenan ya ci banza to kaga kenan amma inda shaidu da wakilai shi kenan kare a zo da shaidu da komi ka gani shi kenan kuma kana jin tsoron zai abin nan ka samu wasu takardun gidan shi kona ba a bada matsayin jingina shi kenan musulunci ya bada damar ramce sannan kuma akwai tsari na jingina ya lalle ba zai ba amma tun da kana da gida sai dai ka kawo takardun gida saboda ni ma kudin nan ba nawa bane ba kar a je a samu matsala amma na yarda zan baka jingina ka kawo takardun gidanka a tabbata kuma takardun gidan nan su ne yadda dai za a zo da titin rago a tabbata takardun gidan ma na shi ne kwana wannan geji yanzu an kai shi don samun masu amana aiki ne ramce mutum ɗari za ka ba ramce ɗaya ne zai maido kuma ya cinye kuɗin zai ta zagin ka yana cin mutuncinka sai ya gama maka shi zanubai da yawa to kaga dole wannan yake sawa mumini ya zama kyola lagul mu'min fi hujriha marratayn ya ce sadakta farfa ile ilajalin fakharaja fil bahr faqada hajata yau ta bakin teku ya biya bukata samar ta masa markaban yarkabuha ya nemi abin hawan da zai hawo ya qadimu alaihi lil ajali alladhi ajalahu ya zo mishi da sau da wa'adin da suka shata fa lam yajid markaban bai samu jirgin ruwa ba fa akhadha khashaba fa naqarha shine dan wannan ice fasa cikin fa halafiya alfa dinar yasa dinari dubu sahifa da kuma letir ila sahib minhu ila sahibi zuwa ga mutumin wannan kaga karama kenan karama ke saboda haka yasa ya meka zuwa ga ma'abucin wannan ya sanya kuma letir ya manna ya aika gashi daga wana wane zuwa wana wane na hutu ban samu ba ga yanda ne saboda haka yace Allahumma in kunta ta'lam Allah in ka san ne kuntu tasallaftu fulanan alf dinar na karbi ramcen dinari dubu wajen wani fasali ni kafilan fa kuntu kafa billahi fa kuntu kafa billahi shahidan فرضي بك وسألني شيئا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإن اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له كما نا إيا قرينا إن سام جرجر روان دا زن بعد ساقون فلم أقدر وإني أستودعكها الله ناباك أجي سفر ما بها في البحر كو سيجي وأتكو حتى ولجت بي تنرسي تشكي ما كوني أوكي أسما ثم صرفه في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلدي يجويا yana neman jirgin da zai koma gida fa kharaja rajul alladhi kana salafu yanzuru la'allahu la'alla markaban qad jaa bi mali shi kuma wancan da aka yi alƙawarin rana kaza ya hoto yana jira wannan yana nuna maka a wancan lokacin ma da kai masu alƙawari kaga inda ya san alƙawari ne irin na yau yanzu mu ta ramta ce ma rana ta kai daga ranka ma ka sa to ko sati biyu haka na dan kara mishi sati daya subhanallah kai ko da dai zuwa wata guda in ma ka ce mai dai kamun sati to kai da kanka da ka bashin wa kawai ka yi ƙarin sati biyu haka saboda kawai kamar adatan an saba yin haka nan ka gani saboda haka ya fito yana nema abin shi kenan wanda zai abin nan fa zabil khashab ala tifi al mal sai ga iccen da kudin suke ciki fa akhadha ali ali hataba ya dauka da niyyar kiraran da zai kai ma iyali falamma na sharwa jalal mal wa sayyifa yana fasa sai ga kudi ga takarda sun makarimar da zika na asalafa sai kuma shi wancan wanda aka ba ramcen sai ya zo ba ta bi alfi dina kenan yanzu kuma bayan ya turo wancan wala Allah dai tun da wani riski ne ka gani bai da tabbacin cewa abin ya zo sai kuma ya lala wata dinari dubu sai kuma ya zo da ita a hannu faƙala ya ce wallahi ma zo tujahada fi talabi markab ban gushe ba ina ta ƙoƙarin in samo jirgin ruwa li'atika bi malik fama wajattu markaban qawlan ladhi ataytani kafin lokacin ban samu jirgin ruwa qala hal kunta ba'atta ilayya bi shay'in ko ka aiko mu wani abu qala akhbartuka anni lam ajid markaban qawlan ladhi ji'tu bi ina baka labarin dai ban samu jirgin ruwa ba kafin wannan qala fa inna ma qad adda anka allazi bai hoce mushi ba to ai na saka nayi kaza dan kai ya ce lalle kam wani kai wali ne kaza kaza kaza kaga bai ga mushi wannan ba sai ce to ba ka samu na yace na samu wasiƙa kaza sai kuma ya ce mushi ai kudin ma Allah subhanahu wataala ya biya maka wani ka gani fa inna ma qad adda anka allazi ba'atha fil khashaba Allah ya biya abin da ka turo ta cikin iccen nan fan sarfa bi alfi dinari rashiya fan sarif bi alfi dinari rashiya yace ka ko ka juya da dinari dubunka kana mai shari'a da kuma abin nan to kaga wannan yana nuna mana irin amana da kuma muhimmancin amana da kuma yanda ma'abuta amana suke samun kusanci gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma yanda alkhairi yake tattare da ma'abuta amana yanda kuma sharri yake tare da daukewa amana shi yasa manzala sai ya faɗi cewa yana daga alama ta ƙarshen duniya samun ƙarancin amana cikin al'umma samun ƙarancin amana cikin al'umma shine kuma yasa zaka ga kasuwanni ake yawan samun kare arziki sannan kuma ake samun rashin albarkar kasuwanci kasuwanni ma'aikatu saboda duk wasu ƙa'idodi namu na musulunci mun bi mun karya su duk wasu amanoni na zamantakewa an karya mutum ne zai zo samu malami dan tsubbu ya rike bakin wance zo amshi bai akwai wanda su aikin su kenan kawai a zo can gura samu wancan malamin a rike bakin wane a ji a tambaye shi laye kaza a ji a matsa laye a amshi kuɗin a yi kaza kawai aikin kenan to kaga duk wannan yana daga abubuwan da suke nuna maka kenan karamcin amana cikin al'umma da kuma rashin tsoron Allah cikin al'umma a nan gurin menene mahalisha da ya ce ma su kharji min al-bahari hukumci abin da ake fitowa daga cikin teku me alaka tsakankanin na ba daga ciki na za a nemi na na'am na'am kenan duk abin da teku ta huddo bai daga babu hudda mashi kenan wancan khumsi kin saboda kaga shi teku da bambanci da shi teku da kuma ma'adini kenan abin da teku ta hurzo na daga dukiya sannan kuma duk tsintuwar da aka yi hallau a teku ba kamar lukuta ba ce wadda take ta sarari kaga ta sarari ita ce wadda me zai zama to kenan kayi cigiya an rufe hasana amma a teku to waye zaka ima wannan kenan kaga da Allah daga wata duniya ce to wannan kenan matsayin tsuntsuwa na cikin teku kawai in mutum ya zama to teku ta furzo abu to abin da ka samu baka da wani cigiya shekara guda Allahumma yana inda akwai alama kamar shi wannan kenan sai kaga teku ta je amma da ka bude sakwat din ga karta nan ga komi na wane wane ne na jiha kaza na gari kaza da shi nan to kaga nan gurin zaka maida mushi kayan shi zaka maida ma mai abu abin shi amma abin mubahami ne babu komi ciki to gurin wa za ka yi cigiya sannan kuma matsayin shi kenan ba rikazi ba ne saboda shi rikazi wani abu ne wanda kaga a gurin kuhai na mutanen da suka zamana na da shi kuma wannan takan iya yiwa sabon abu ne sai in kamar misali karamin ruwa ne da za ka iya tara nan zuwa can to kaga shi ma wani dan yanki ne saboda haka kenan ko na wancan garin ne ko wannan garin to wannan shi ma sai ka yi arrafa sai kuma gwalagwalan da teku take huddawa shi ma kaga dangane da abin da ake tonawa a ƙasa ko dai ya zama to misali abubuwan da ake tonawa a ma'adini na suminti na ƙasa misali na abubuwa waɗanda suke farauta misali abubuwa na lashe misali ko kuma ya zama to abin da ake tonawa ta ƙarƙashin ƙasa na ruwa-ruwa kamar fetur da sauran kenan ma'adinai misali waɗanda ake huddawa gawayi ne ko nan duk abubuwan da za su shaye kenan ƙarƙashin ƙasa kamar kwalli misali dutse na kwalli to iri-irin waɗannan abubuwan da ake tonawa ko kuma abin da ake tonawa na zinariya da azurfa to kaga su waɗannan zinari da azurfa wanda za a tono su suke da wancan hukuncin na tonawar ma'adini wasu malaman kuma suna ga a duk abin da za a tono fil ma'adin in dai abin za a tona a hudu to lalle za a hudda mai zakka shine zaka wasu su shigar da irin su fetur su abin nan saboda umumi na abin da ake huddawa duka a cikin abin amma wasu malaman sun iyakance waɗannan abubuwan kawai guda biyu na ƙarshe ma'ana waɗannan ma'adinan amma banda irin su suminti su wasu abin nan da abubuwan da suke ruwa-ruwa kenan wannan ya nuna mana hukumci abin da ake hudawa cikin teku ba ɗaya bai ke da abin da ake hudawa a rikazi ko kuma abin da ake hutau da shi a cikin abin da yake ma'adini imam al-bukhari ya maimaita wannan a kafala babul kafala fil qardi wad diyun wal afdan wa ghayriha kenan daukan kafala da kuma daukan nauyi da lamuni a karkashin waɗannan abubuwan ga kuma irin yanda ake tsari na ba shi kaga kenan wannan hukunci ne na banu isra'ila amma qur'ani ya zo da wannan idza ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu kaga zuwa wa'adi abin ambato wannan ma an sa wa'adi abin ambato saboda haka kuma kiyaye amana ne abinda kuma ya faru wannan nashi karama ce karama kuma iya daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa tabbatarwa da abin da yake karamatul auliya duk abin da zai faru wanda yake na khawariqul ada a hannun mai tsoron Allah mumini kenan sai a kira shi da sunan karama abin da zai faru na khawariqul ada a hannun wanda yake mutum wanda yake ba mai tsoron Allah ba ba mai tsoron Allah ba kaga shi kuma wannan babe ne wanda yake na sha'awaza babe ne wanda yake duka na kuhan babe ne wanda yake na abin saboda haka in hannun bawon Allah ne shi ake kira da sunan kenan karama sannan kuma ita dama karama ba shi ba zai ce bari in nuna ko mafi yawan ma bayan Allah masu karama ba wai gadara ba suke da abin su ce kaza kaza abin ya bayyana hasali ma zaka ga suna babboyewa irin su kenan jurejinin a irin su abin nan jurejinin rahib kaga shi ma da aka ce a gina ma gidan zinariya ce min tibi irin su waye su karni sai da tabi ne kaga shi ma a lokaci ce a bar min gabara innas daga butubutun mutane babu firqat al-khums babu firqat al-khums wannan babe zai bayyana mana cewa hukuncin abin da ake bayarwa a rikazi ana ba da humsi kenan a rikazi bayani akan menene rikazi ya gabata cewa rikazi irin abin dukiya da mutanen jahiliya suke binnewa shi ake ce ma rikazi wanda kana samun wannan a gurare wanda suke azar na fara'ina da ma duk gurare waɗanda aka zauna mutane na da saboda kaga wancan lokaci ba bankuna ke da kwai ba iyaka kawai za a sa kudin cikin tukunya cikin tulu sai a tona ƙasa sai a sa mafi yawa kuma za ka ga in waɗancan ne wanda ba addinin an sa sai kuma abi a yi waɗansu saddabaru wanda suke na shaidanu shi yasa za ka ga iri-irin waɗannan kunuskin da waɗannan abubuwan da ake taskaciya za ka ga wani lokaci ba su rabuwa da shaidanu saboda waɗannan girke-girken da ake yi don a ajiye don ya zama tsarewa to shi yasa mafi yawa masu yin wannan ko da ana ga gurin nan za a tona shi to ana buƙatar kenan cikakken azkar da aqida da wannan kamar yadda wahid ibn abdus salam al-bali a cikin ɗaya daga cikin littattafan shi ma sarim al-batar imma ya yayi bayani cewa lalle ga irin hanyoyin da ake bi dangane da wannan azkar da kuma karanta ababe wanda suke na kariya don gudun waɗancan sihirce-sihircen da suka yi da kuma shaidanu a lokacin da mutum ya tsinci wannan abin na mutanen da kenan kawai zai kasa ne gida biyar ya bayar da ɗaya kamar yadda ke na hukuncin ganima wa anu radiyallahu anhu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al ajma'u jubarun manzara sassa ce al ajma'u jubarun bannar da dabba tai jubar wannan banza ne babu wani abun watsarwa ne babu wata diya da ake bada misali akuya ko tumkiya ko doki mutum ya je an daure jaki sai je shi yaro je baya sai taba jaki he jakin ya mai koli sai mutu ko kuma mai koli sai ji ciwo ba za a ce ba mai shakkin ya biya saboda dabba baki gare ta dama ba hankali ba gare ta ga gani dabba in kuma yana saman dabban ne yana ganin yara suna tsikara sai kyale to nan gurin kuma kaga shi ya sabbaba wannan abu to kuma shine sai yayi ramuwa dabba ce ita kubce ta je ta shiga cikin gonan mutum alhali inda ake kiwon ta ba gurin gonar bane amma sai ta kada ita sai ta je ta yi bannar da kanta wannan da rana ne ko da dare ne ba bambanci da rana ko da dare ita ba ta da hukunci amma dabba ce mai ita gashi nan maimakon ya yi taro-taro sai bar ta sai ta shiga cikin gonan mutum ko da rana ko da dare ba bambanci dole zai biya wannan wannan ya zai rama amma duk abin da dabba ta yi shi ba tare da abin da banan gurin shi ba ko kuma kare ne sai ka bar shi ba mushi allura ba ka san karen ne na cuta maimakon ka tsare shi sai kabari sai ce shi yaro to shi ma wannan ko kuma ka san karen ya haukace sai kake barin shi yana huta shi ma dai wannan sai ka rama sai ka rama amma kare ne sai yana cin gonar ka yana ma gadi sai yara suka je suke jiwon shi sai je cije su ko suke shiga ta gida suke wannan din shi sai fito ya samu hanya ya zo cije su a nan gurin ba abin da zaka bada saboda dabba ce ba ta da hukunci kai ka yi iya abin da za ka yi na tsarewa in kuma da kwai sakakinka kenan a nan gurin shi ne kai zai zama to ka bayar da diya da kuma ramuwar wannan abu wannan kuma yana nuna mana nan yawwa to kaga wannan yawwa wannan kaga sakaki ne na shi mutuma kwarai ba akwai masu yin wannan ya kaɗo shi da gudu shi kenan sai sai akwai masu wannan wasu kuma sai su tunzar in ma maraƙin ne kaga suna shigowa cikin mutane ba tare da abin nan ba kuma tare da sun san cewa in ya tunzira annabi sallallahu alaihi cewa lalle waɗannan dabbobi suna da al'awabit suna da zabtuwa da suke kamar dabbobin dawa lokacin da wani raƙo mai gudu sai ce in suka yi haka nan kenan ku musu irin yanda ake ma dabba wadda take ta dawa to kaga za a iya samun maraƙe ya zabtu kuma in ya zabtun nan ba za ka iya baka tare shi to inda gangam ne sai ka dinga mushi har ya kai yadda sai ya rikita sai kuma ya zabtu ya dinga bugewa mutane to kaga nan gurin dole mutum ya zamanto ya ba da ko kuma kuka zo hawan kaho ne aka zo cijawa ake ta abin nan aka haukata abin nan aka haukata dabbobi suka tunzura suka shiga suke talahanta mutane to kaga wannan ma wani aiki ne na ɗan adam kenan ba an gina shi a bisashin dan adam ya zama musabbabin yin abin ko kuma ba musabbabi bane ne abin misali dabbobin da a ka'ida tsare su ake a gida sai kace sakin su anguwa su shiga wannan gidan su huta nan su shiga wannan su huta su kuma dama dabbobi ne wanda tsare su ake gida a kiwon su to sai kace sakin su ana kiwon dabbobi a daji kai kuma ya kace sakin su su yi kiwo a gari ai ka san babu ciyawa babu gona babu abin nan a cikin gari kenan dole dai abin mutane ne za su ci to duk wanda suka cinye ma ya kara ma mushi duk wanda suka mabanna ya kara ma mushi saboda kai ne musabbabin wannan al'ajmaju sai dai waɗanda adatan adatan su dama an saba da wannan misali irin su tattabaru waɗansu tsuntsayen da su ma su dama adatan akan kiwon su kuma suna tashi su je su zo su to iri-irin waɗannan kaga dama abin da za su ci ba wani abu bane wanda yake mai yawa sai dai kai in ka san suna shiga gida sai ka san yadda zaka killace abinka amma irin awakai masu yawo wannan to kaga wannan duk abin da suka yi banna kenan mutum shine in shine musabbabi zai ramana eh a irin su musana su ma ai shibar ne wannan irin su mazuru shibar ne tun da ai ba tsare shi ba ke ina ma yi mina tawafin alaikum abin tawafat kai ne za ka rihe gidan tattabarinka ka gani kai ne za ka rihe kenan in ka ga ya bude kyauran ba na kirki ba ne ko manci aka yi ba a rihe ba amma aka rihe kaga ba wata ƙofar da zai bai iya abin nan eh a to wannan kuma wannan shi ke da amma zan ci a baka diya ko ai kaza babu wannan abu eh amma sa ba zai zo shi shigo maka maka bannai ka gani kina akwai mantuwa akwai kaza sai yayi ka gani sai zamanto ya yayi maka banna a kan wannan to in har misali kaga lalle banna ce wadda take misali wadda take mazurin ya aikata wani abu wanda ya saba ma hankali tunda kana samun masu yin wannan kuma yayi ya ƙara yin wannan to kaga anan dan ka dauki matakin sa tsaro tsaron da ya bayan zuwa ga mutuwar shi wannan ba koyi bane amma an yi kasari sakakin ka ne sai kuma da gangan sai ka zo ka sa mishi magani to kaga nan ka dauki alhakin shi saboda ita dabba bata da bata da abin nan ba ka zo ba awakai sun shiga gidan sai ka la'anta su irin da wasu su karye kawai a ai bata da hukunci ita sai dai ka je ka gurin mai ita shi zai rama maka ima ai al'ajma ce dabba ce shi addinin musulunci yana magana da masu hankali da kuma bil adama dabba bata da hukunci wace dabba za ka kamo ka zo da ita waje abin sai in mai ita ya zama musabbabinta kamar masu koya ma biri sata masu koya ma tsuntsaye sata masu koyi kaza to kaga wannan su kuma daban su suka zama sababin yin abin to shi ma su za su rama duk abin da dabbobin suka yi alaikum salam na na eh ƙwareko ƙwareko a duk wannan irin abin da mutum zai zama sababi na haɗari wanda dabbobi za su iya hwada za su iya hwada za su iya hawa silhanta duk wannan yana daga nau'i wanda yake kenan na zalunta su wannan dabbobi din saboda kaga kowa da kai bakin da su waɗannan labud da ya zamanto sun yi wannan zagayen da kuma abin nan su kuma an san sukan hawa irin wannan guraren kuma ba baki gare su ba to kaga a sa abin da zai zamanto an cutar da su wanda kuma ana iya maganin barawan ba ta wannan hanyar ba ba ta wannan hanyar ba kuma ita wannan hanyar ma aka sa wani dalili yakan iya sawa wanda ma ba barawo bane ba ya zo ya fada zuwa ga halaka kaga akwai dalilin da yana iya sawa shi yasa wannan zaka ga yawanci malamai suna maganganu akan iri-irin waɗannan ababe kin masu haɗari lalle rashin yi kin shine ya hidan kubuta daga abin nan alhajima jubar wal bi'ru jubar wal bi'ru rijiya da katona ko kuma rami da ka tona sai wani ya zo fada kana samun masu tunan ƙasa sai su tona wani kududdufi ko kuma su tona misali tabki in suka tona gurin suna fasa ƙasa sai zama tabki kuma sai mutane zo su ringa fada sai ka jana tsine masu asalin wanda suka wanda suka assasa abin ya ringa tsine musu to kaga nan gurin babu wani hukunci a kawai rijiya ce ka tona sai dai Allahumma tsakiyar hanya ce sai ka zo ka kato na rijiyar nan babu wata alama mutum kawai sai zo fada to ka ganin gurin dole ka biya diyar wannan sau da aka wani biru jubarun rijiya wadda ba mutum bai sababin fadawa kawai don kai ne matoninta to shi ma nan gurin babu abin da za a bada wani ma'adinu jubar sai dai allahumma ka kira mutum ya zo maka aiki cin gonarka kai kuma akwai rijiyar da kai saboda rowa sai ka kawo wani wannan sai ka shaye kamar babu mai shago yana aikin gona ko baka gaya mishi ba sai zo ya zurmu ciki to wannan shi ma kaga wani abu ne wanda akwai sakakin ka a ciki to dole ya ba da diya wala ma'adinu juba ma'adini shi ma wanda mutum ya tona sai wani ya zama to ya fada kai ne ka zama asalin wanda ka assasa gurin tono ma'adinin tonowa kenan wannan zinariya ko abin nan ko kuma misali sai ka ɗauko mutum ya zo ya shiga ya tono ya huddo maka abu kuka yi jinga ya shiga ciki yana wannan aiki sai zaman to ya mutu yawwa to kaga rubta wadda yi a nan gurin babu wata diya da za ka bayar kai ne ka ɗauko mutum zo kaman ginin beni a yan sanda ba mutum ne ke hawaye beni saboda haka sai ya faɗo daga sama sai ya mutu nan gurin ai ba sakakin ka bane aikin shi ne ya yi je ya yi yau ya yi gobe to ce diya za ka ɗauka ka bada ya gani saboda haka kenan duk irin waɗannan abubuwan da za ka kirawo ka sa mutum ya shiga shi ma jubar ne wafin rikaza alhums wafin rikaza alhums inda mutum ya zamanto ya samu dukiya wadda take abin ne ita kuma zai kasa gida biyar ya ba da ɗaya a ciki shi ne kenan tarjama babin da mali bukhari ya maimaita shi a shirbu babu hafar bi'irin fi mulkihi lam yadman babu man hafara bi'ran wanda ya tona rijiya fi mulkihi a gonar shi lam yadman ba zai ba da biya ba kai ne ka tona rijiya da ka tona a gonarka sai mutum ya hada amma ya ka zo gonar wani ka tona mushi kaga ai bai sani ba bai da masaniya wala Allah zai iya zawwa da dare sai zo ya hada ko gidan wani misali ya ka tona mushi la Allah zai iya wannan sai ya hada ko kuma ka zo kan hanya ka ƙetara za a maka ginin masai sai ka sa aka tona aka tona aka tona rami sai ka sa aka kwashe ƙasa wani aka sama gida aka mace kawai wani bai sani ba sai zo sai fada ciki ko kuma za ka binne wani ko za ka yi gyaran ka akwai masu wannan tsakiyar hanya sai su zo su yi rami za su gyara abin nan su bari kaga yanzu wani bai sani ba sai zo fada to wannan duka wanda ka zama sababin yin abin kuma da sakaki to labudda za ka ba da diya in motan shi ne dole karama mai in gazin sau da kai ne musabbabin haro abin ya maimaita shi a kitabu diya babul ma'adini jubar wal biro jubar da kuma babul ajma jubar abinda dabba ta yi wannan kuma littafi ne na addinin musulunci dabbobi ba su da wani hukuncin da zaka kamo su ka azabtar da su in ma kai wannan ka dauki alakin su koyar wanda ya su kamo awakai su zuba musu hatsi a kunne sai su sa musu hatsi a kunne su ta da gudu su yabana ko sa musu wani tsidahu a ido saboda sun musu banna to kaga batta da hukunci zaka koma ne zuwa ga su masu wannan din babu qaulin Allah ta'ala wal amilina alaiha babun bayanin fani Allah subhanahu wataala al amilina alaiha waɗanda suke masu aiki dangane da karbawa zakka da kuma raba zakka na al amilina alaiha ba wai ana nufin masu kwadago a shago ba ko a kamfani ba su bane al amilina alaiha al amilina alaiha sa'iqin da shugaba ke turawa yaje tattaro zakka to shi wannan abin da ya bashi zakka al'amarin din shi bashi zakka shikenan al'amili na alaiha sa'in da yake amso zakka ko da ya mallaki nisabi ko mun yawan duke shi shi yana daga cikin dangi takwas da ake ba zakka saboda abin da ya bashi zakka kenan aikin wannan nashi shine ya bashi zakka kamar fi sabilillah ne mai zuwa jihadin ɗaukaka addinin Allah shi ma kaga fakiri ne ko ganiyi ne shi ma yana da wannan saboda abin da ya bashi zakka ba fatsaru bai ba shi ko maskana ya ba shi a wannan zaman tawashi mujahidi shine ya ba shi zakka wa muhasabatu musaddiqina ma al-imami tare kuma da yin bincike binciken musaddiqina masu karbawa zakka ma al-imami a tare da wanda yake shugaba kenan shugaban da zai tura sa'i ya je tattaro zakka ko wanda za a sa shi amili wanda zai kula da zakka ko wanda za a sa shi mai kulawa da tsarewa zakan misali wanda suke aiki kenan killace ta ko tattaro ta duk waɗannan wa muhasabatul musaddiqina da kuma yin bincike da kuma kididdiga ga wanda yake karɓarwa zakka misali wakilin da hukuma za ta nada ya je tattaro kuɗi to yi ma wannan kekiyar keke shi kuma wannan haƙƙi ne na shugaba na gaba ɗaya misali duk inda za ka ɗauko ni ka wakilta ma al'umma misali in za ka sa turezore to labudda a turezoren da za ka sa ka duba wanda yake mafi wanda yake mafi cancanta shi ya kamata ka sa in baka samu mafi cancanta ba ya ka sa wanda ya cancanta sai in baka samu baka sa sai ka sa wancan duk lokacin da ka ɗauko ka sa ma mutane turozere turozeren da ya ci kuɗi dama a wani jiha dama wannan a jiha kaza sun rarake shi ya gudu jiha kaza ma ya tsiya ya gudu yanzu kuma he ka ɗauko shi ka kai shi jiha kaza to duk satar da ya da ciwaciwar da ya kai da kasa shi zunubin da yake kai ma kana da a ƙa'ida dole ne duk wanda daije daije da duk wanda shugaba zai sa to dole sai ya jinjina ya sa amma duk inda ya ɗauko wani wanda yake ba mai amana ba ko kuma ya ɗauko wanda yake ya cancanta alhali kuma ga mafi cancanta sai sa wanda ya cancanta ka lura ga wanda ya cancanta ga mafi cancanta ga wanda ya cancanta ga mafi cancanta to wani mafi cancanta za ka sa sai ka sa wanda ya cancanta amma ga mafi cancanta to kaga yanzu da kai wannan abin ka sa ma mutane wanda ba shi bane yayi to balle ka dauko wanda bai cancanta ba sai ka sa to a nan gurin duk abin da ya na barna duk cuwacuwar da yayi to kana da zanubin wannan ta'awuni alal ismi wal udwan so da aka duk wanda yake shugabanci duk waɗansu waɗanda zai sa a manyan gurare to wannan Allah zai tambaye shi akan waɗannan to kai kuma wanda shugaba ɗauko ka yi sa ka kai ne jagoran gurin kai kuma waɗanda suke ƙarƙashin ka kai ma in ka ɗauko wancan kasa can ka ɗauko wancan kasa can gurin to kuma duk wanda ka sa wanda yake macuci kai ma yanzu kana da wannan wannan ya ciki saboda haka kenan abin tambaya ne ka wannan labudda kenan in kana wakilta abu ka tsaya kai kekiyar keke ka tabbatar da cewa duk wanda za ka sa wanda yake amintacce ne ana bi umar da nisa'adi radiyallahu anhu qala istamala rasulullah sallallahu alaihi rajulan min al-asl annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wani mutum da kabila ta banu asad ala sadaqatu bani sulaimi yaje karbo zakka ta kabila ta banu sulaimi yud'a ibnu lutubiyya shi mutuma ana kiran shi da ibnu lutubiyya ana mai alkunya da ibnu lutubiya kaga wannan kenan wasu ka ce lutubiya wani batsan ne wani yanki ne na kenan na kabila ta asd wasu kuma suka ce alutubiya din sunan ma'ayin shi ce ake jangina shi zuwa gare ta almuhimmu dai shi wannan mutumin ya yi fice da wannan lakabin da ake yi mishi falamma ja'a hasabahu lokacin da yazo manzana sassalan ya mushi bincike ya mushi ƙididdiga saboda ne irin duke da aka ce amsu kuma ya zo da wata ɓangaren ya ce wannan nashi ne ga wanda aka tura ni in tattaro kaga ya ce aka iya tattaro ba za iya gane gwargwadon nawa ya samu da yawa ne ko kaɗan sai kuma irin jinsa abin sai ce wannan kuma kyauta aka bani to kaga hadayar umman wanda aka sa shi aiki a jinsin aikin da yake ana biyan shi tunda al'amili na alaiha ai da kai abin da ake biyan ka a ka'ida bai kamata ka amso ba saboda karbar wani abu nasu zai bayi zuwa ga rashin yin adalci ko ga shi mai dukiyar ko kuma ga talakawa misali karbar wannan zai iya sa ka kau da kai akan wani abu to kaga kenan rashin amsa tunda ana biyan ka duk abin da aka dauke ka ake biyan ka to baka da damar ka amshi wani kuɗi da ba akan wannan an yanke ga albashin da ake yi maka ma'aikata ce an yanke a matsayin ka na mai karantarwa ne ga abin da za a iya biyan ka hukuma za ta biya ka to a ka'ida bai kamata ba ka dinga amsal kyautanni na uwayen waɗansu ɗalibai saboda wannan abin zai sa sai ka fifita su akan sauran ɗiyan waɗancan wannan abin zai sa ka fifita su Allahumma sai in misali a ce kana karantar da su wani abin da ba shi bane ba hukuma ta dauke ka kai to wannan kuma kenan daban amma in dai shine to anan gurin bai kamata saboda sai ba ya zuwa ga bambanci sai kuma in abin da yasa suka bada wani sababi ne wanda yake na daban ba sababi bane na cewa kai mai karantar da diyan mu ne saboda haka tunda kana wannan kokarin bari mu dauka zamu baka to kaga wannan saboda guje ma rashin kenan yin adalci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi shahid hasabahu sai ya mushi kididdiga ya mushi bincike kaga wannan yana nuna wajibi ne ga wanda yake shugaba duk inda ya zamanto ya ga wani ya samu abin da yake sama da dole mai bincike ya zai an kawo ka kawai ka zo ka rike yambo wata kaza ka zo da dan wuyanka santir ma tsazan ka bai kama ko aga ka koma rushe shi ka zo da tsohon inji ko a ga wata tafkekiyar mota tana nishi da kyal da kyal kuma a bincika kwantinka ko a ga ka shaƙi da wasu muliyika kuma alhali kai albashinka gaba ɗaya hobe na shekarar ma hobe kai kuɗin motar da kake takawa to kaga ai wani abu ne ana gani ko a ido to yanzu aka kyare mutum a ranar lahira shi sai Allah ya tome shi kuma ya tuhumi shugaban da ya sa shi ko ministan da ya sa shi sai Allah ya tutse shi ya tumbe shi a kawo kuma in gudano ka sa a garin sai Allah ya tutse ka ya sa wannan ya tambaye ka wannan yasa zaka ga mafi yawa ai ake nesa da sa kai ko wani ka duba ka sa wanda ba cancanta bace ta sa ka sa shi ko dan uwanka ne na jini ko dan garin ku ne misali ko kuma misali dan kabila ku ne misali ko kuma misali dan uwan matarka ne misali ko kaza ne sai ka dauko ka sa shi ko dan farkin ku ne ma sai ka dauko ka sa sai Allah subhanahu wataala tambaye ka akan wannan duk sai Allah tambaye mutun kan wannan abin shi dama lamarin lahira ba wai irin na duniya ba ne ba kowa shi kadai ne zai je shi kawai ma kan shi abin nan ɗin shi amma duk abin da kake tunani da ma wanda mun ɗauke shi ma ba ba komi ba ne ba gon me yasa gawan zara sai ke ce ma sahabbai wani ka karɓi shugabanci wani ka kai kaza saboda duk irin wannan ne da wahala mutum mai tsoron Allah ma mai tsoron Allah ma wanda ya rike da shu da tsoron Allah da bin shari'ar Allah a hilin kiyama da an kurza zo da shi da sasari mai tsoron Allah ma fa a ce ka daidai kawai ba za a huda ma ba wannan ya an yi hisabi an gani ka yi adalci ko ba kai ba shi ne zai huda ka to kaga ina ga kuma wanda zai zamanto kawai kusan abin ma an mai da shi mutane kawai abin nan ne a baban kawai eh kawai ganima ce ka gani to duk wannan yana daga ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kalli aikin wannan mutuma bai kalli aikin shi kawai ya ce kaza kaza gashi iya abin da ya hudu kuma ba shi ne suka yi saboda bayan da za a manzara su sai sa mutumin da yake munafiki an yarda ne da adalcin shi ɗauka ne suke suka bashi kuma in ya san haramun ne karɓa hadayar umar da bayan da za a iya karɓa hallau kaga bai san hukuncin ba amma tare da haka manzala salasalam ya sa aka kawo mumbari sallallahu alaihi wasallam ya hau saman mumbari ya yi hudu ba ya ce mun wakilta wane ya je mun wakilta wane mun wakilta wane ya za a tura mutum a wakilta shi akan kaza in sa shi akan dukiya al'umma ya zo shi kuma ya ce wannan ga sakon da kuka aike ni kuma ga wannan kyauta aka bani shi ya ce da ya zamna gidan iyayen shi shin an ba shi kyauta ko ba ba shi kenan duk kyautar da take da alaka da aikin da aka saka ake biyan ka ake biyan ka to wannan abin da zaka karba matsayin rashawa ne kuma irin duk shine gurbata duniya duk shi bata duniya duk in kaga abu ya baci wannan ne kai da Allah yanzu kawai zaka zo ka ɗauko kanan matarka ka sa shi wakilin kudin al'umma ci kudi ka kama shi yau ka isa kai ya ci kudi kuma ka kama shi kanan matarka ko ka ɗauko babanta kamar shi tsire-tsire ya ci kuɗi ko kame ministan kaza kuma shi ne za ka kama an ce za ka gwada ma kai a kama ka yi sauƙi a kan a kama shi ka gani to ka ga dama ka san mi kai dama ka san mi kai ka gani zai da haka shi yasa kenan duk wani adi ya shiga ciki di ya shiga ciki di ya shiga ciki wannan kawai abin mu ya hagare shi yana sa rashin adalci ka lura inda ku ɗalibin da ce yaranka uwayen shi suna alheri ka yi mai da hankali bayan da za a ka yarda a zo raba biletan ya haɗi in ya haɗa ya ka haɗi imana sai ka kira ma babban na shi kame bayani ga hayar da abu yake kana jin daɗi kuma ya samu an fata kuma ya alhamdulillah kagari kai kuma ka'ida ya kamata duka yaranka a ce kulawarka da kowanne kowanne kulawarka duka ɗaya ne shi kuma kaga in ka gan shi yana wani abu yadda ma za ka mai daban ma za ka sa shi a ciki za ka mushe nasiha da hanyoyin da ka sani na pedagogy a kan shi ya ka aikata su kaga yau da akwai zalunci eh da ya hana shigo a kai tsaye ma datse zai zama saddin lizara'i a gefe daya kuma kai tsaye ai haram ne abin da ya karba saboda ai hadayar umar ne shi ne dai kawai bai sani ba amma ka kai tsaye haram ne ya karba sannan kuma hudubar da aka yi da wannan kuma don ya zama to gaba ma wani ma ba zai ba amma karba ai asali bai halitta ba da ma ya amsa wanda ya karba eh baitul mali zai mai da saboda ai ba halaliya bane ba tunda ya tabbata ba halaliya bane zai mai da su baitul mali kamar misali mutum ne ya dauki kudade na mutane a cikin wannan kaga wanda ya dauki kudin al'umma kaga tuban shi shine mai da wannan kudin mi na al'umma shi yasa kaga ho dole irin kasashen mu ai kawai ba ci gaba wahala ne Allah ci gaba wahala ne to kai takaka ne zai wani irin takaka ne mutanen gaba ɗaya ka canza musu tunani kawo mutum ne duwan za ka gan shi ga yana wani ɗan merere wadda wata ‘yar huskar shi kawo za a kawo shi tsaya bakin hanya Allah da ya huta wadda arbashin shi bai kai yaka ba duk sati sai dawo da miliyan biyu duk sati sai dawo da miliyan biyu ka ɗauki albashin shi duka rauni don Allah miliyan biyu nan bai sama gwamnati ba ita bai yi kaza ba kuma waye ya halitta mushi wannan miliyan biyu miliyan ɗaya miliyan shi sa yi gafunan duk abin za zai ta gaskiya ne duk wata boda da ka sani ne wata karamin abin nan zai je a ka'ida wannan a ka'ida wannan miliyan biyu sati dai mutum ya yi ta miliyan biyun wannan akalla ya zuɗe ita kuma kudin hakakkaci abin nan kudin inda ake samun su wata mijinta ya mutu ya bar mata ɗiya bakwai ta ɗan sai da abu shika ɗari ta je mai ado ta so lemu da wani ɗan kwaikinta shi matsiyaci ya zo ya tsaya wannan kwanse ya kwashe lemun ma ya sabke sai ce na amshe su tun da ɗayan biyu ne can ta ba da jika biyu can ta ba da jika can ta ba da ɗari uku ribar lemun don allah na wuce kaga ita dai ba ta bada ba to yanzu sai ce dole wannan abin tun da ba ta bada ba amshi ya zai ka ji wa inda kudin hankarka ce wai to kai tunaninka kudin kwantena a kwantena ce zai samu martaba shi ce samu a kwantena shi ba martaba shi ba ce wani ta hai karhin shi kenan inda zai samu abin jikin talaka ne uwan marayi can gurin wani mai da abin nan da kyalla wala haula jibinta ne wa wahalar ta cewa ita ka'ida ma ka taimaka mata to ita ce ho za ka zo fa ka ɓace wani abin wani ɗan karamin ɗan kasuwa wani matashi ya ɗan samu yan kuɗin shi irin ɗan leman nan da ɗan takalmi da matasa riski idan ka su je suna sace-sace ya ɗan so wani ɗan takalmi shi ne jika hamsin a buhu ka gani to irin wannan ne fa kawai su za a mushi shi bai sama ba gwamnati shi bai sama ba ka za ɗora musu kuɗi to su ne da za a tattara to yanzu wannan kale ka wanda aka tura me kake tunani ga wannan ka gani shi yasa rabin kudin sai kaga kawai duk gabaki daya za su tahi ga mata shine matasa suna son aiki na haraka na tseni dole he kai da gaskiya ba haka nan ba kawai rayuwarka ce za ka yi asara babu duniya babu lahira wallahi musamman gurin da yake da alaka da kudi ka gani dole wannan duk mazoyinka zai gaya ma sai kai da gaske in mabarnata sun zama to guda ashirin kai kai ɗaya ne yadda za ka zama kirki aiki sai ka dage da gasken gaske bilalin in ba haka nan ba to in ba haka nan ba za ka yi bi babu to ka gani to ka gani to ka gani to ka gani idan ma wannan duk abubuwa na ciwa-ciwa duk akwai guraren ciwa-ciwa din da za ka zo da kwai ciwa-ciwa a matsacin a mawancan kaza duk da kwai ko ba komi ba ne don a samu waɗannan da kuɗaɗen ne na abin nan duka ka gani to kana samun na kirki kaɗan ne na kirkin maɓannatan da suka yi yawa su suke sa sai ka nemi na kirkin karasa to ya kayi da gaske in ka zama na kirki kuma a nan to kuma kana da lada mai yawa don ka da jajirci ka zama na kirki ciki to wajen aiki ne sai an tsangwame ka kai za a ma suna ma a ce ma kai ne munafuci ja za a yi mamuna tsoron allan hili ai in ka gatsi yadda yake ai sai ai ta kawo sai kayoyi wanda ma ba su ma faru ai wani yana kaza yana wane ne in ka gan shi daga nan kuma kaza kaza duk ai ta wannan wannan ke duk dan a sanya ma gwiwa wa dole ta kufuruna kama kafur fatakun nasa na ya haka za a ce ca za a yi ma aikin da yake ma ba gudu mai shan sigarin ba a wa'an za ka zama a gurin nan gurin wadda har ka femi nijar nan wadda ta nan ta ce ta hiyawa kaga kudin matashin da za ka ga mutum tun yana yaro ya shiga femi nijar ai wahala ba ta kare ne ba ka'ida ma bari ake sai an yi ritaya abin ya wasa samuwa shi ne haika jarabta kuma ana tunanin a bugo ta miliyan 20 ko miliyan 10 amma tun farkon kana matashi ka shiga femi nijar kale kale ai ta kare ma mutum sun gana matashi to me za ka ajiye kaga ai ta kare ma mutum to kuma kudin haram ne dole ta nan ne za su tai shi yasa wanda ya saba wannan cewa ciwai ko sai ya zo gurin ka kamar almajiri za ku kare da shi abin dari sai ya maka kwawa ya ta neman rage duk abu na gaskiya da gaskiya ba iya sai sau da kudin kawai karuwai wani harkar caca wannan wani harkar kaza kawai ita ce haka abin ke tafi ka gani hanya eh yana da kyau wannan mutum ya yi mana ta shafa utu ujau inda damar da za a ma mutu wannan yana da kyau inda damar sai a ma mutu hanyar da zai zamanto ya samu ya hudu in kama mutum ne kanka amshi wani abin shi kenan wani to a ƙa'ida kare amshi kudin sau da amsa kudin shi ma kenan rashawa ce sai dai kawai haka kai kuma da haƙƙin ka ya matsale kana iya ba da wani abu ya zamanto ka karbi abin da yake haƙƙinka wannan sahabi wanda mazusa sai ba da labari a kan shi imam bukhari ya fitar da hadisa a cikin kitabul hiyar babu hitiyalil amini ne yau ta dalabu dubarar da wanda aka tura aiki zai dan a mashi kyauta a juma'a babu man kala al-khutba ba da sana amma badu bayan khutba mutum ya ce amma badu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma badu ayi ba babu man lam yaqbal hadiya li illa wanda yake karbar kyauta dan wata illa sai ka zo ka mutum sai ɗauki kyautar nan ya baka sai ka ce a abari abinka sau da ai akwai ta illa kana ga da ya baka wannan abin da kwai manufar da ta sa baka dama ba kyauta bai baka ya baka ne don aikinka don kuma kai hannu ya san na gida ka gani li'illa kaga kenan wannan baya halitta ya za a yi misali mutum ne an kawo shi juji ne ka tattaro duk kayan abin nan ka kawo in ga dauki diya daga ma'aikatan da suke wanda an je kawai da an zo sai a ce to yana da diya kaza kaza sai a siyo ma yara moto siyo musu kaza in ma da matar shi sai a samu mata wata mota sai a bata sai a siyo mai kayan morewa rayuwa sai a bashi ka gani to duk wannan hatta da na direbobi ma kansa da zaka ga su ma suna irin wannan abubuwa ne su kansu ka siyo wani ruwa wani lemu ka dinga rabawa kai kuma kayan nan ba duka bane naka yanzu ka saba kawowa ruwa da lemu da rufai da yogurt da wasu abubuwa kana dan meka musu suna zama ka saba so kwai ka basu dan shi yana bukatar belo ka so kyauta ba a taba motarka kuma a motarka mutane sun gane ba a tabawa mai burar in kwaya ya sa yi ciki saboda kai motar ka ya alhurmaci mai kaza ya sa idan Allah baka cuci ba al'umma kakkan cuci al'umma to duk irin wannan abubuwan da madawa ne ita ce ta gurɓata jama'a kuma take gurgurbawa tawa duk wannan ne babu kaifa kana yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a hakan babu hadayar umar shi ma haramun ne kyautanni na ma'aikata da kuma babu muhasabatul imami umari yadda shugaba zai dinga kekar keke na ma ma'aikatan shi ididdiga wannan aikin shi ne wanda ya kaza ya tsige shi wanda ya cancanta wanda zai maida ya maida to amma wannan in shi shugaban wanda yake shi ma bai da wani aibu ne ka san kana da aibu baka isa ba shi dakile banna ka isa ka ce dole na sa ka aiki in na bincika na ga tun da ka zagare ka da za ka shiga aikin nan in aka samu a ɗinka kana da miliyan ashirin za a faɓe ka to ni ko ina da miliyar guda na isan yi magana a kai bai saban yi magana a kai duk wanda aka ga yayi kuɗin gaugawa babu wani sababi kai kuɗin gaugawa dole za ka maka a to ni kuma daga fara aiki na har zuwa ida aiki na albashi na duk gaba ɗaya a gama shi gaba ki ɗaya bai wuce ba miliyan ɗari yanzu kuma an bincika ina da miliyar bakwai na isan kama mai wannan isa ban kama mai wannan abin to shi yasa dakile banna ita tashi hankali ce ka ce a irin haka ka ce za ka dakile aiki ne shi yasa wani da ka ɗauko ma ya kaga in ka iya bin nan ka zo kan wani dutsen dole ya kai baya ya ka ce wane ne ka ce to to to kawai ku gyale shi sau da kai ka san me yake kasa wane ne to ku kyale shi su ko masu dubara wasu suka yi ma kai baka sani ba suna da cikakkun hujjojinsu da takarrunsu tsaf duk sun san abin da suka yi to kaga irin wannan abubuwa duka gaskiya kawai ita ce ka zama mai gaskiya sak a duk abin da kinka shi kenan ka kubuta shi kuma bayan gidan na akwai ni gida bayan nan rayuwar na akwai ta rayuwa bayan jin daɗin nan da koyi kuma duk jin daɗin ma dai shekara nawa ne ka fara aikin kana da shekara ashirin ma a ce kaga dai duk inda ka tahi shekara nawa za ka bari shi kenan ne tare da shi shugaban ba wanda shi kenan mal imam tare da shi shugaban mana shi jagora shine zai musu muhasaba ne ba wai tare da jagoransu ba kake nihi a shi dai shugaba na gabaki daya muhasaba din da zai ma'un malina shi babu wasu mil imam iblis sadaka biye da shi alama da shugaba zai yi ma raƙumman sadaka da hannun shi raƙumman sadaka da raƙumma na zakka shi kuma alamar da shugaba zai misali lamba lamba ta raƙumma na zakka wanda shugaba zai da hannun shi to wannan lamba ɗin da zai matsayinta kamar kashe take da shugaba shi kuma haramun ne ka yi kashe irin kashen shugaba ka yi sanyacin irin shi sanyacin ɗin shugaba haramun ne kenan haka lambar da ya take ta shugaba ce shi ma kenan haramun ne kai sannan kuma kenan shi kuma ya halitta amma dabbobin alama kamar dabba ta hadaya don a gane ta hadaya ce kaga da an mata alama bai daga yi ma dabba larukin da ya haramta a yi don a rarrabe tsakanin bai daga cikin abin da yake na haramun عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه ليهنكه yace na yi sabko gurin manzo Allah sallam tare da Abdullah ibn Abi Talha Abdullah dan Abu Talha kenan dan uwan Anas li ummi dan uwan Anas li ummi li yuhannika dan ya mushi tahniki tahniki shine a a yi jariri kafin ya ware shan nono sai a tamna dabino a baki ko mamashi ko wani dai wanda yake kusa ko likita ko mamman shi ko baban shi ko dai ungozoma sai ta tamna dabino a baki in ta kurkure sai ta bude baki in ta tsirta mai sai ta ɗauko lallagin wannan da ta nike sai ta ɗan shashawa haka a guraren haƙoran da wannan shi kuma saboda fasaha da wasu abu na wannan dabino kuma fata ne yadda dabino aka kamanta shi da mumini to ana fatan ya zama wannan ruwan na dabino fara dirawa cikin shi fata ne ake mai na kahuwar imani da abin da kuma alherin da yake tattare da dabino da kuma ba da kariya ma da duk cututtuka saboda cikin shi ba komi kaga mai azumi da ya wuni bai ci ba komi aka ce bude da dabino saboda albarka da alkhairin da yake tattare da shi dabino to kaga wannan sunnar ta yin tahaniki in muna aikata ta za ta kare yara daga cututtuka wanda suke masu yawa na zahiri sannan kuma fata ne na ginuwar imani da karbabuwa ga shi wannan yaro kyan wanda aka yi mata haniki kamar yadda dabino aka shabba shi da mumini to kaga ana fatan wannan yaron shi ma zamanto wanda yake mumini sannan lallagin nan da za a sa shi ma hallau wani abu ne na kenan samar da wata haƙoran shi lahiya yi mai fata na daga wannan shi da sunna amma zancen hudda hakkin wuya a balle mashi jijiyoyin makogoro ka gani a balle mai jijiyoyin makogoro a kashe shi hudda haƙori yin waye kaga duk su kuma waɗanda wani abu ne da ba a ce wani hakkin wuya za a gyara shi za mu shi kaza a a sunna abin da ake tahaniki sannan tahaniki ba heri man ba yake ko na malami ba a ce ba ba bambanci da miyan malam da miyan jahili shi bangaren tahniki babu wani bambanci duka miyau ɗaya ne ga gani saboda wanda ake nema albarka da asar nashi manzo sallallahu kenan su sabai suke tura saboda miyan manzo sallallahu kenan ana nema albarka shi da asar na manzo ana nema albarka amma miyan malami da miyan jahili duk ɗaya ne duk ɗaya ne babu wani bambanci da wani saboda haka ma'aihe shi ma tabbata tahniki bayan kaiwa ya je ya da baki gajen-gajen da gora ma je tsirta mashi gora a baki ana hawa abin nan gagan irin wannan wanda ba su gyara bakin ne da goro ba za ba zai dazaza da gore tsirta ma ɗanka a kama rikici daga to gudama ma aihe shi da mashi tahanicin shi liyohannika don ya mashi tahaniki wannan kenan iya daga abubuwan da ake bukata akan maulud shine zaka ga mafi yawa ana ta shan wannan hamakin musamman matasa da ake ma'aihuwa wani ya gudu ya so zanzam wani sai ce shi a tunanin shi ne don da zanzam shi ne abin da bari a je a fara ba shi kenan dabino ne zaka mashi taniki ta mashi taniki inda suna a samu shi sunan shi in babu suna baka tana da ba ranar sati a samu shi suna shikenan a mashi aski a yi sadaka da gashin a samu za'afaran dan kwaba a shafa ma gashin nashi ka gani a shafa ma gashin nashi liyuhannikahu dan ya mai tahniki fa afaituhu fi yadihi sai na dace ma manzo da sassan fi yadihi mi samu a hannun shi da wani hantsaki wani abin alama ya samu ibada sadaka yana yin alama ga raƙumma waɗanda suke kenan na zakka wannan ya nuna halaccin yin wannan kuma ba laru bane gare su shi yasa Imam Bukhari ya maimaita shi a kitabul libas babul khamisatu sauda a zabai babul mawsum wal alam fi sura duk wanda za a yi kenan dan rabewa hadaya da dabba ta sadaka باب فرض صدقة الفطر سيكما بابا da zai mana bayani akan farlanta zakatul fitr zakatul fitr tana daga cikin zakka wanda aka farlanta wanda kuma ana fitar da ita tun kafin layyama tun kafin buɗe baki da kwana biyu muna san mu da kitab din da hadisi uku an ibn umar radiyallahu anhu ma qala farada rasulullah sallallahu alaihi zakatul fitr manzana sassa ya farlanta zakatul fitr cewa farada hanyoyi ne daga hanyoyi da ake gane ake nan wajabta ba farada kutiba كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ساء من تمر ساء ندبين أو ساء من شعير كو ساء نشعير على العبد باوى فرلا يهدى والهر لا فرلا والذكر نمج والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها كما جاء أمرني أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أهدى كافين أتي إيدي wannan shine abin da yake sunna bayan zo daga idi kawai ba tare bambanci da sauran sarkoki kafin idi ya halitta hudda da kwana daya biyu duka kafin sallar idi sannan kuma amfanin ta irin kusakuran da suke na mai azumi kamar sujud sawuci kusakuran mai azumi wasu maganganu da ya dinga hudi da wasu kusakurai wanda za su rage lada to in ya bada wannan shine ta zama kafaratu minal lagawi warrafatu kenan maganganu wanda suke wanda mai azumi yi su wanda bai dace bai wanda suke rage mai lada to ya zama su kuma miskine tuhuratin tuhumatan lil masakin su kuma da a ciyar da su ranar farin ciki da murna kasu to suna bara to kaga mun kuma sai zama duk an samu sabani wannan ranar idin ranar zaka san fantsama bara abu na farko ka gani na biyu kuma mutane su kuma wajen hudda sai ka ga wasu sai bayan an taso daga idi masu hudama wasu kuma kwata-kwata ma basu hudama sai ka samu mutum ya ɗumka ma iyalin shi kaya ya kashe sama da jika ɗari kaza amma ya gaji yana tambaya zakatar fitar zaka kono ban ne da kaza yaya in mutum ba shi da sai abin da zai ci ya hudda shi kuma kaya an kashe wajen ɗari biyu eh sai ce to yanzu abin da za mu cewa yaya akwai wannan eh ka gani to in ka bincika shin wancan kayan ba ga wayanka ya za a yi duk wannan abubuwan kana yi sai da ita wancan farilla ce abin da ake zancen sa sabka da kanka sai take takewa baka mallaki komi ba shine za a yi zancen sabka daga kai babu sadaka qabla al-eid sai kuma ba da zakka zakatul fitr kafin idi irin wannan kuma wanda za su amu ba ranar idin mu bace ba mun kaza to kaga su kuma sun hada laifuffuka abu na farko ba samu wannan garaba sa ba wanda kuma in ba dan kuskurewa ba ai ya halitta kafin idi da kwana biyu to ai me matsalar ka in ka hudda ta kafin idin da kwana biyu ka gani ana bi sai da kudiri radiyallahu anhu qala kunna nakhruju ala adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo salasa yana raye ranar idin buɗe baki muna fitar da sa'a min ta'amin sa'i na abinci an ka ce sa'i shine girgijen tiya mudu guda hudu kenan wa kana ta'amuna ash-sha'ir abincin mu sha'ir ne wa zabib da kuma zabib bushashan reza wal aqtu da kuma cuku wa tamru da kuma dabino abinda yake abincin mutane shi yake huddawa ko musamman ma abinda mutane za su yi amfani da shi li zalika yawm a wannan ranar kaga kenan ba da wani dawa ka za a ce duka da mawadaci da talaka duk hatsi za ba da ko dawa to kaga wannan kuskure ana ba da nama misali sai kaga kilo nawa ne zai kimano wannan sai auna kaga mafi yawa mutane sukan sayi nama to ya auna misali gwargwadon yaranka sai ka auna kilo na nama din kenan gashi kilo kaza gashi to shi kuma wani abu shi ne matsalar maso da yawa sai a ce wai abin da talaka ya shi mai kudi zai talaka ya yanka rago ɗaya ka ce rago ɗaya za ka yanka misali hadaya famanta mata bin umar ta ilal hadi famanta sara minal hadi kaga kwaya ɗaya ka ce ko to a nan sa sa rago min ɗari ya soki layya rago ɗaya ko to kana da wadata yanzu kawai wannan ya yanka rago ɗaya kai ma rago ɗaya alhali kuma kai kana sa shadda ta jika ɗari shi yana sa ta jika biyar ra'idi ma da kuka zo an bambanta kuma yanzu wajen ibada ce za a ce sawa-sawa ka kawo fa adalci komi ya bambanta kuma hidan gurin za a ce daya kana rike da waya 800 wancan yana rike da waya 500 kuma kawai yanka rago ka yanka rago yanka tumkiya ka ce tumkiya ta hinama kaga kuskure ne wannan babu sarakatul fitri alal hurri wal mamluk saraka ta buɗe baki ga bawa a nan gurin irin su ciku ko dai zamanto irin tsarin da suke kakkaryawa ko kuma sai a dora akan kilo sai a dora akan kilo kaga in kilo ne za a awon kilo kilo biyu da rabi ne go kilo biyu da rabi kaga kilo biyu da rabi nama kilo biyu da rabi ka gani in ma ka ce leda wannan ledodin kenan guda biyar ya haka ne kamata dama على نور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرلنتا زكاة أبو دباك ساعة من شعير ساعة شعير أو ساعة من تمر على الصغير والكبير والهر والمملوك ko bawa ma mai gidan shi zai hudda mushi yaran da aka aihuwa yau za a hudda mushi hadiman da suke karkashin ka zaka hudda musu duk waɗannan zaka hudda musu duk wanda kake dauke da nauyin shi wajen abinci to duk za ka wuda musu shi yasa matarka ɗiyanka wanda kake rukonsu duk dai wanda kai kake ciyar da su duk za ka zama to ka wuda musu insha Allah sai mu tsaya nan gurin yau amma mu ƙara lokaci dan mu ƙara sa zuwa kitab din mu kenan gaba sai mu tashi kitabul hajj insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم قسم لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيك وما طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن العلم طويل به علينا والصائب بما تؤمن من باسمنا لا تسلمنا باسمنا رضيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل بنا اكبر من على مبر علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل جنتك جدانا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا ولا امورنا يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع يا رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الأبي والنعمز التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناسيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغنى عن الفقر ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من كل خير نسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك